إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duka yabo da godiya su tafi da Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya rayu da mu ya kama wannan safiya mai albarka ta laraba wacce take daidai da goma sha hudu ga watan safar hijira na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas kuma ta daidai da ashirin da tara ga wata na bakwai miladiya na dubu biyu da ashirin da shida domin ci gaba da karatu da muke cikin tafin umdatul ahkam muna za mu tashi babi na talatin da bakwai kitabun zaka mun gama magana akan sallah wanda ita ce rukuni na biyu bayan kalmar shahada a musulunci za mu shiga rukuni na uku ita ce zakka zakka wajibi ce kamar yadda muka ambata rukuni ne ma'ana in babu ita to babu musulunci a ƙur'ani Allah yana haɗa su da sallah waje guda duk inda aka kawo hakimu salat za a ce to a ba da zakka yasa lokacin kalifacin sayyidina abubakar bayan manzon Allah ya bar duniya sai wasu kabilu na larabawa suka ce a'a ai dama Allah ce waye a bada a ba manzon Allah dan haka mun ba za mu bayar ba Abubakar ya ce ai ku zan yake su ku karbo da karfi su Umar suka ce sun la karba shahada zaka yake su sai ce kwarai zan yaki duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka daga baya Allah subhanahu wataala ya bude zuciyar su Umar suka fahimci ne lalle gaskiya ne suka goyi bayan Abubakar aka ji aka karbo da karfi aka yake su to zakka wannan abaci mai matukar muhimmanci na malici an abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma kala abdullahi dan abbas yalla ya shi ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wannan allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da mu'az bin jabal da sahabinsa mu'az dan jabal hina ba'athahu ila yaman lokacin da ya aika shi zuwa kasar yaman wannan ya faru ne a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wani matashi mahaddacin alqur'ani da ake ce masa mu'az dan jabal dan madina maza Allah ya aika shi Yaman akan ya je musu da'awa ya kira su zuwa ga musulunci to Yaman kuma kiristoci ne to shine ma shine maza Allah ya ce maka ya ce masa innaka sata'ati qauman ahlul kitabi yace lallai zaka je ga wasu mutane da suke ahlul kitabi ne suna da littafi ba jahilai bane irin mushrikan larabawa a'a waɗannan suna da ilimi dan haka ka san me zaka ce musu fa idza ji'tahum yace idan ka je gare su wada'uhum ila an yashhadu Allah ilaha illallah doka kira su cewa su shaida cewa babu babu an bauta bisa cancanta sai Allah wannan shine abu na farko da zaka kira su su bauta wa Allah shi kadai wa anna Muhammadar Rasulullah kuma su yadda su shaida cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah Allah ne ya aiko shi wannan shine abu na farko da ake kiran wanda ba musulmi ba a ce ya bar duk wani abin da ake bauta wanda ba Allah ba duwatsu ne shanu ne dodo ne wasu mutane ne aljanu ne annabawa ne duka sai ya watsar da su kuma ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi a matsayin manzo ya rike shi ya bi tafarkin sa ya bi sunnarsa to manzon Allah ya ce abu da farko da zaka ga musu kenan fa inhum ata'u laka bidhalika idan sun maka biyayya akan haka ma'ana sun yadda sun shaida cewa babu an bauta bisa cancanta sai Allah kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah sun dai da duk wata shirka da suke yi fa akhbiruhum to ka faɗa musu anna Allah qad farada alaihim khamsu salawatin fi kulli yawmin wa layla to ka faɗa musu cewa Allah ya farlanta musu salloli guda biyar a yini da dare bayan kalmar shahada to abin da ake bukata duk wani musulmi ya rike ita ce sallah wannan sallah ita ce farko manzo Allah ce buniyal islam ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa biyu shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah duk inda manzo Allah zai ambata aka zai ambata wannan sallah ita ce domin sallah manzo Allah ya ce as-salatu imaduddin sallah nan da kuke ji da gani ita ce ginshikin addini duk da ka ta yi maganar addini addini sallah ake nufi da manzo Allah ya ce idan mutum ya zo auren yakku idza atakum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu mazala ce idan mutum ya zo neman auren ku ku duba addinin sa da ɗabi'unsa addini mai ake nufi sallah ce sallah ake nufi shin abinci ka yana sallah in mutum baya sallah baya halatta ma a bashi aure to to to to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa to kace musu Allah ya wajabta musu yin salloli guda biyar fa inhum aqa'u laka bidalika idan sun yadda sun maka biyayya ma'ana za su tsaya su tsaya da sallah salloli guda biyar fa akhbirhum to ka faɗa musu anna Allah qad farada alaihim sadaqatan to Allah ya farlanta musu sadaka ita ce zakka tu'khadhu min aghniyaihim za a karba daga mawadatansu fa turaddu ala fuqara'ihim sai a mayar da ita ga talakawansu fa inhum ada'u laka bidhalika idan sun maka biyayya fa iyyaka wa kara'imul kara'ima amwali to ka shedinka da daukan mafi daraja cikin dukiyarsu wattaqi da'watul mazlum ka tsoraci addu'ar wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainal hijab domin addu'ar wanda aka da salinta ba ta da hijabi ba ta da shamaki ga ubangiji a wajen Allah na wani hadisin ya tattaro mana abu na farko shine yadda ake bin mataki wajen da'awa wajen da'awa ana fara ne alham bil aham abin da ya fi muhimmanci sannan sai wanda ya muhimmanci idan aka je gari ko masu da'awa suka je gari ba zuwa su fara akan tsarki a lola ba a'a sai mutum ya fara da abin da annabawa suka fara su ne shine kiransu zuwa ga tauhidi domin idan tauhidi bai zauna ba sallah azumi zakka da zaka dinga yi wallahi ba su da wani amfani ba su da wani amfani ba su da wani amfani tauhidi shine ginshikin komai domin sai tauhidi ya zauna komai yake biyo bayan shi sallah azumi zakka duka idan mutum ya mutu yana shirka to ba duk wani abu da ya aikata na ibada to wallahi ba da wani amfani a wajen ubangiji na farko Allah zai rushe aikinsa na biyu Allah subhanahu ta'ala zai haramta masa shiga aljanna kuma ba zai gafarta masa ba kuma in ya shiga wutar dawoma zai don haka wannan shine abu na farko da ake kiran mutane zuwa gare shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya fara kiransu zuwa ga taushidi har sai sun amsa tukunna domin mutum bai da imani a zuciyarsa to sauran ayyuka ma baya jin daɗin yin su kowane kaga yana ayyukan alheri to lallai taushidi ne ke ingiza shi kuma duk alherin mutum in dai bashi da wannan imani da tauhidi baya wani amfani baya amfani akwai wani mutum lokacin jahiliya yana shayar da mahajjata yana taimako yana waye Aisha ta tambaye manzo Allah ce ya manzo Allah shin wannan abin da zai amfane sa manzo Allah ce ina ba zai wani amfani shi a lahira ba ba zai amfane shi mun san bafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib ya ce miki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwar kaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib shi ya ci gaba da kula da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya girma har ya masa aure har ya zama annabi ana cutar da sahabbansa amma shi manzo Allah ba wanda ya sai tawaye saboda buffansa amma duk da haka da bai musulunta ba hakan bai masa amfani ba to da haka tauhidi shine abu na farko da ake kiran al'umma a kansa sai tauhidi ya zauna tukuna sai a kira su zuwa ga wannan daga nan sai kuma sallah sallah ita ce rukuni na biyu a musulunci idan ta zauna to komai zai gyaru zai gyaru komai zai gyaru salloli guda biyar sannan sai zakka za a bada zakka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a wannan hadisin ita ma zakka wajibi ce dole a fitar da zakka idan mutum yana da dukiya da ta isa nisabi dole mutum ya dauka ya bayar a ba wa talakawa a nan wajen ya ce talakawa ba wai dan su kadai za a ba ba su Allah subhanahu wataala ya ambata mana siffofin mutane takwas da aka ce a basu zakka inna masadaqatul fuqara'i wal masakin har zuwa karshe wannan yana nuna da halaccin a iya ba wani sunfi ɗaya cikin sunfofin guda takwas ba dole sai gaba ɗaya takwas ɗin ba haka idan kun guda ɗaya daga cikin sunfofin ka ba su zakka sannan a cikin hadisin mun ji cewa idan aka tashi karɓar zakka ba za a ɗauki musamman na dabbobi ba za a ɗauki wacce tafi daraja a cikin dukiyar ba a sai a ɗauki tsaka tsakiya sannan kuma mun ji cewa lallai mutum ya nisanci zalunci ga nisanci zaluntar mutane ko ta dukiyarsu ko ta jininsu ko ta mutuncinsu ka nisanci wannan domin idan mutum ka zalunce shi to ya maka addu'a ya ja Allah isa to Allah subhanahu ta'ala zai zai sai ya amsa wannan addu'ar kuma ko da ba yanzu ba ya tabbata a hadisi cewa idan mutum ya yi addu'a aka zalunce ya yi addu'a addu'a tana tafiya ta je can al'arshin ubangiji Allah zai yi rantsuwa ya ce bi izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'da hin ina rantsewa da girma na da buwayata lallai zan rama miki ko da ba yanzu ba to idan ka zalunci mutum ya jama Allah ya ga shiru kar ka dauka ka sha a'a wala tahsabanna Allah gafilan amma ya'malu zalimun Allah ce kar ku tsammaci abin da azalimi suke yi wai sun sha ina Allah ya ce mu da musu jinkiri zuwa ga wata rana wanda Allah ya faɗa hadis cewa Allah yana jinkiri ma azalimi har ranar da ya kama shi kuma ba zai sauci ba na haka mu yi kokari mu nisanci zalunci na malice ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله صلى الله عليه وسلم يأتي ليس فيما دون خمس أواك صدقة wanda Allah ya ce duk abin da duk azurfa da bata kai ukiya biyar ba to babu zakka a kai ma'ana idan kana da azurfa bata kai ukiya ba ukiya ɗaya shine dirhami dirhami arba'in ukiya biyar kuma zai zamto dirhami ɗari biyu to idan bai ta kai azurfa ka idan ba ta kai wannan adadin ba to babu zaka a kai haka nan zinari sai ya kai sai ya kai sai ya kai sai ya kai ashirin dinari ashirin to shi ne ya kai zakka ba ƙarƙashin wannan ne aka yi kiyasin kuɗi da muke da su na wannan zamani irin su naira irin su euro irin su dola saifa da sauransu irin su riyal na ƙasa na ƙasar saudiya to a ƙarƙashin wannan domin su zinare da azurfa a wancan lokacin su ne ake amfani da su wajen hada-hadar yau da kullum kamar yadda muke da kuɗi to a ƙarƙashin wannan aka yi kiyasin su su ma sai sun kai sai a duba naira inda naira ne sai a duba idan da zinare ne a yanzu zinare nawa ne to idan dukiyar da kake da ita ya kai adadin zinare ashirin to shi kenan zakka ta hau kanka daga nan sai ka raba wannan kudin kashi arba'in sai ka ba da kashi daya ka rike talatin da tara shi kenan kaga ba shi da wani yawa ba shi da wani yawa sauƙi na musulunci domin a sauƙaƙa inda Allah ya ga dama tana duke shi ya baka zai iya cewa ka raba rabi ka ba da rabi ka rike rabi amma sai Allah bai haka ba saboda sauƙaƙawa to da haka bi kokari mu bayar sannan sai manzon Allah sallallahu ya ce wala fi ma duna khamsu zaudin sadaka haka nan duk abin da bai kai guda biyar ba na raƙumi ba sadaka akai azaud ne raƙumi alba'ir ne raƙumi sai ya kai biyar idan kana da raƙumi ɗaya biyu uku hudu duk ba zakka akan ka amma idan ya kai raƙuma kana da raƙuma guda biyar to a lokacin zakka ta hukunka sai ka ɗauki akuya ka bayar akuya ake bayarwa idan ya kai guda goma sai ka ba da akuyoyi biyu in ya kai sha biyar akuyoyi uku in ya kai ashirin akuyoyi hudu in ya kai ashirin da biyar to ba akuya za ka bayar ba a wani lokaci in kana da raƙuma da suka ashirin da biyar zuwa ashirin da biyar to shi kenan a lokacin sai ka ba da bintu makawin na raƙuma ma'ana yar mai ciki ma'ana yake nufi da yar mai ciki shine raƙuma kake da ita ta haihu ta yaye ta ta sake ɗaukan wani sabon cikin to wannan yar tata ya ce ya kira ta bintu makhab a wannan lokacin sai ka ɗauki ta in raƙuman ka sun kai 25 to sai ka sai ka bada wannan yar karamar raƙumar yar yar karke yar kenan sai ka bada ita a wannan haka zuwa sama lo'ayen da suke ya gurgurda da suke karuwa gurgurda da lissafin zai rinka zai rinka hawa to wannan shine haka na haka na tumaki da awaki da shanu su ma duka waɗannan akwai zaka a kansu su ma in suka kai wasu adadi da aka ambata to shi su ma sai mutum ya fitar da zakarsu zai fitar da zakarsu manzala ya ce wala fi ma duna khamsu ausukin sadaqa haka nan duk wani kayan abinci da bai kai ausuki biyar ba shi ma babu zakka a kai kayan abinci da ake fitar da su ne suka ce wanda ake iya ajiye su duk abincin da ana iya ajiye irin su gero dawa masara shinkafa alkama wake riɗi duk waɗannan ana iya ajiye su to duka waɗannan akwai zakka a kansu hakanan samarat irin su dabino zaitun zabibi waɗannan duka su ma akwai zakka a kansu domin su ma ana iya ajiye su to waɗannan su ne ake fitar da zakka a kansu idan ka yi noma kuma ya kai nisabi ya ce sai ya kai ausuki biyar ausuki biyar shine kwano ɗari uku ausuki biyar domin duk ausuki ɗaya kwano sittin ne to ausuki biyar shine kwano ɗari uku to idan ka noma abinci dawa ce masara ne waye ne in ka wannan to shikenan sai ka sai ka raba ka bari yadda ake bayarwa shine idan noman damuna kai inda damuna kai ko kuma a'a wata a bakin kwatami kake a bakin kogi kake kawai dan buɗe hanya kake ruwan taho lafiya lafiya to duka hukuncin su ɗaya da hukuncin na damuna to sai ka in na damuna ne ko kuma ba wata wahala dai kai bayan ka ka samu bayi to shikenan sai ka raba shi kashi goma kashi goma sai ka ba da kashi ɗaya sai ka sai ka rike kashi tara aka yake kashi goma misali in kwano ɗari uku ne to kaga sai ka kasa kashi goma shi kenan sai ka ɗau kashi ɗaya sai ka ɗau kashi ɗaya ka baya idan kuma noman rani kai sai da kai bayi kai wahala da sauran abubuwa to a nan wajen in ka tashi sai ka raba kashi ashirin sai ka bada kashi ɗaya sai ka rike sauran kashi goma sha tara wannan shine na abinci amma alfawakih kayan marmari waɗannan babu zakka a kasu duk da ka noma su irin su lemo mangwaro kankana albasa duk waɗannan waɗanda ba sa ajuwa waɗannan babu zakka a kasu sai kawai ka yi sadaka in ka wannan kai goma ka yi sadaka duk yadda ka noma ka noma kankana ka cika gonarka da kankana to ba wata zakka haka za ka rore abin ka je ka siya to amma dai yana da kyau mutum sai ya zai bayar da sadaka amma dai babu zakka a waɗannan abubuwa na malici ana abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi ya ce laysa ala al-muslim fi abdihi wala farsihi sadaqa manzon Allah sai ce babu zakka akan musulmi cikin bawansa da kuma dokinsa ma'ana babu zakka in kana da bayi babu zakka a kansu hakanan doki hakanan mota motarka da kake hawa hakanan gida da kake ciki hakanan kayayyaki da kake amfani da su na yau da kullum duka duk wani abu dai da kake amfani da shi naka kake amfani da shi ba na kasuwanci ba to babu zakka akan wannan akan wannan akan wannan akan akan wannan kaya yau babu zakka yau amma misali gida ne na haya da kake yi gida na haya gida na haya da ka kake zuba 'yan haya to a gidan bahi da bahi da bahi da zaka amma kuɗin da kake karba akwai zaka idan ka karbi kuɗin in ya kai nisabi ko kuma a'a kana da wasu kuɗin a gefe bayan ka karbi wancan kuma kana da kuɗin in ka hada ya kai nisabi to shikenan sai ka bayar sai ka bayar haka nan shi ma wajen kuɗi shi ma wajen kuɗi idan ka samu kuɗi a yanzu da ya kai nisabi ba a yanzu zaka fitar ba sai ya shekara tukunna misali a yanzu yau dinnan ka samu kuɗin da ya kai nisa bitin da ya kai wajen miliyoyi to a yau dinnan sai ka tsirga in shekara ta zagayo kuɗin yana nan a yanda yake ko ya karu amma da bai ragu ya yi ƙasar nisabi ba to shi sai ka baya idan shekara ta zagayo kuɗin ya ragu ƙasa da haka to shi babu zakka a cikin wannan wannan kuɗin amma in yana nan a yanda yake ko kuma ya karu to shi sai a sai a fitar da zakkar shi to haka nan duk wani abu da mutum da yake amfani da shi gida ne waye ne wanda kake amfani da shi wannan babu amma idan na kasuwanci ne to shi kenan wannan akwai zakka a kai mana shi ne wa fi lafasin a lafasin illa zakatul fitr fir raqiq sai dai zakka fidda kai ga a cikin bawa ma'ana bayin ka su ma ana fitar musu da zakka ta fidda kai zakkar da ake yi ta lokacin ramadana مالك عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبر manzo Allah ya ce dabbobin gida juburun babu komai idan sun cutar da wani shine jubur ma'ana babu wani kisasi inda ragonka zai tunkuri wani ya karya shi to ba wani komai ba wani zancen a zo a ce za yi kisasi ai ba kai kai masa ba kuma ba kai ka tura shi ba to babu komai wal bi'ru jubur haka nan rijiya ita ma ba komai ka tona rijiya wani ya zo ya fada ya karye goyo mutu ba komai ba za a ci a zo a yi kisasi da babu komai wal ma'adinu juburun haka nan ma'adini ma'adini inda ake tono wani abu na alheri shi ma wani shi ma wannan babu komai wa fin rikazu khumus amma rikaz la abadu khumus me rikazi murkazi shine binnan jahiliya shine mutum ne ya zo ya sai fili ko gora an zo ana tono sai aka tono dukiya a ciki kuma ta tabbata ba wanda ya san nawayi ba na mai filin da ka sai agon shi bane ba to shi ya zama naka amma za ka ba da kumusi sai ka raba kashi biyar ka ɗau kashi ɗaya ka ba da sadaka ka riƙe kashi goma yau amma a fili fa yau ka tsinta shi wannan lukuka ne nan lukuka shi kuma na tsuntuwa ne yawan na a yi cigiya amma in dai binnanne ne domin a lokacin jahiliya ko in ce mutanen dama suna barin irin wannan saboda ba bankuna sai mutum ya je ya samu guye tona to ta yi ya mutu ba wanda ya faɗawa a tsawon shekaru to Allah ya ce kai kai ka je ka san fili ko gona kana aiki ka samu shikenan ya zama naka fi sabilillah ya zama naka to amma zaka bada kumusi sai ka raba kashi daya kashi biyar ka bada kashi daya sadaka bale ce aljubur aljubur alhaduru shine in aka ce aljubur shine alhaduru shine abin da ya tafi a banza allazi la shay'a fihi wanda babu komai a ciki wal ujma'u ujma'u kuma shine adaba sune dabbobi na'am bale ce ana bi hurairah radiyallahu anhu qala بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة من زمان الله صلى الله تورا عمر أن كتابي قبل يكربو يكربو دا da sadaka faƙila sai aka ce sai aka ce mana ibnu jamil aka ce manzo Allah ibnu jamil ya hana wa khalid bin walid haka nan khalid dan walid ya hana wala abbasu haka nan abbas amman nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shi ma ya hana fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ma yankimu ibnu jamil illa annahu kana fakira ba abin da ya hana ibnu jamil ya bada face ya kasance talaka ne fa aganahu Allah ta'ala sai Allah ya azurta shi kuma sai Allah ya azurta shi to wa amma Khalid yace amma shi Khalid fa innakum tadlimuna Khalidan yace ku kuna azalinta Khalid ba qad ihtabasa adra'ahu ai Khalid ya ajiye sulken shi wa atadahu fi sabilillah ya tambayi domin Allah shi wannan Khalid dan Walid sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin jarumai sadaukai tabbatattu a wajen yaki duk inda ka ji an bace Khalid to a batsan yaki ne Khalid bai shahara wajen tafsiri ko hadisi ko waye kamar inda wasu sahaban suka shahara ba shi Khalid din gaji an kaji an bace to a filin yaki ne ya kasance jarumi ne da kafin ya musulunta sosai ya yi wa musulunci barna musamman a yakin Uhud ta dalilin sa aka aka raunata musulmai sosai amma daga baya Allah subhanahu wataala ya azurta shi da musulunta ya musulunta ya kuma bai bada gudunmawa ma musulunci manzo Allah yana kiranta Saifullah al-Makhlul Saifullah al-Maslul takobin Allah zararre jarumi ne sosai Khalid dan Walid to ya kasance shi gaba ɗaya ya zauna fi sabilillahi gaba ɗaya da dukiyarsa da komai shi kawai ya maida ta wakafi duk lokacin aka ji jihadi kawai za a fito manzo Allah ya ce to ai kali da ai komai na yi fi sabilillahi ne dan haka ba bukatar wannan ya ce dan haka ba ba komai ya ce wa ammal abbas shi fa abbas fa hiya alayya misulha shi abbas abin da ke kansa yana tare da ni daidai gurgurda kwatankwacin abin da ke kansa yana gare ni ya ce sun maƙala sai manzo Allah ya ce ya umar ya kai umar amma sha'arta shin baka san cewa anna amur rajul sunu abihi babban mutum daidai yake da mahaifinsa ba shin baka san haka ba yadda za a girma mahaifi na haka abbas ma ta haka girman da za a ba mahaifi na shi ma za a ba shi wannan shine na wannan hadisin dai a takaice abin da ya kawo mana shine tabbatar da sa'i wanda suke karbo zakka da wanda suke karbo zakka su ma waɗannan Allah ya ce za a iya ba su zakka wannan ya tabbata domin ita zakka shugaba ake bawa in dai akwai tsarin shugabanci kamar sarki ko hakimi in kuma babu mutum sai fitar da da kansa da kansa kamar yadda manzo Allah ya aika in aka kawo shugaba sai ya raba amma ba wannan ba mutum sai fitar da kansa da ita amma in zaka fitar da kanka to ana so ka bayyanar da ita domin ka fita daga zargin ruwa ko cewa wani baya zakka wani shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh